بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul a'raf karatunmu na baya mun kwana ƙarshen aya ta saba'in da tara ƙarshen kissar annabi salihu alaihi salatu wassalam da yadda kiran ya kasance da yadda mutanensa suka ƙalubalanci kiransa da kuma hukuncin da Allah ya tsaka. Kun ga mun ɗauko kisoshin nan tun daga kan annabi Adam alaihi salatu ga yadda al'amarin ya kasance tsakaninsa da matarsa na na Hawwa'u da farmaki da Iblis ya kawo musu akan abin da Allah ya hane su. ga yadda al'amarin ya kasance annabi nuhu shine manzo na farko da Allah ya fara aiko shi a bayan ƙasa mun ji yadda ta kaya tsakaninsa da mutanensa mun ji abin da ya kiraye su a kansa irin kai kawo da aka yi ta yi tsakaninsa da mutanensa da kuma hukuncin da Allah ya tsakaninsu annabi hudu alaihi salatu wasalam ya biyo baya shi ma mun ji irin yadda ta kaya tsakanin shi da mutanensa da kuma hukuncin da Allah ya tsakanin su haka annabi salih alaihi salatu wassalam to yanzu za mu shiga kissar annabi lut alaihi salatu wassalam shi yasa Allah a cikin alkur'ani yake cewa wa kadhalika anzalnahu qur'anan wa kadhalika an أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا الله يجي وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا الله يجي كما هكا مكسوكر دشي القرآن بلاربي أبين كرنتاواني بلاربي وصرفنا فيه من الوعيد مكي تبياني دكي دكي na gargaɗi da jan kunne akan mummunan makoman wadda suka kafirce suka yi mummunan aiki Allah ce da Allah kun yattaqun Allah ce ko mutane da su ji tsoron Allah aw yuhdisu lahum dhikra ko kuma ya fara musu da wani tunani mutum ya ba asu ya wasu to sai kaga an yi wa'azi irin wannan an zo an sake yin wa'azi an zo an sake yin wa'azi duka wa'azin dama ne kafiran da za a karbi ranka annabi lut alaihi salatu wassalam manzo ne na Allah Allah ya ce wa inna lutan laminal mursalin wa إن لوطا لمن المرسلين Allah ya ce lalle annabi Lut alaihi salatu wassalam yana daga cikin manzannin Allah shi annabi Lut abin da ya shahara a wajen malaman tarihi wato ɗani na ɗan uwan annabi Ibrahim wato mahaifinsa mun fahimta wani annabi Ibrahim ne ko ƙanin annabi Ibrahim kenan kaga annabi Ibrahim babba ne na annabi Lut alaihi salatu wassalam to mun ji irin dagar da annabi ibrahim ya shi wata rana wa'azi annabi ibrahim ne annabi lot yana zaune a kuma kawai allah sai buɗe zuciyarsa labarin na cikin suratul ankabut wa qala innama takhartum وقال min dunillahi إنما amsala اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين allah sai ce fa'amana da ku lot فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم annabi ibrahim yana wa'azi ya ce wa mutanensa innama takattum min dunillahi awthana yace duk ababen da kuka rike kuke bautar nan kuma bayan Allah gumaka ne waɗansu ababa ne da ba su cutarwa ba su amfana mawaddata bainakum fil hayati dunya kuma soyayya ce kawai ta yi karfi tsakaninku a rayuwar duniya mujamala ce wannan ya daga kafa ma wannan ne wannan ma ya daga kafa ma wannan ne saboda haka wani ya bi ne saboda mai gidansa ya bi wani ya bi ne saboda abokinsa ya bi wani ya bi ne malam usmanu haka da yawan musulmai suke so a yi shi addinin ya zama akwai haɗin baki a ciki wa idan mutum ya yi ba daidai ba a ja baki a shi idan wannan ma ya yi ba daidai ba a ja baki a shi wannan cin amanar addini ai addinin ba naka bane abun da yake kayanka ne zaka iya daga kafa mutum bai biya ka bashin ka ba sai ka kauda kai amma abin da ba naka ba ya za a yi kai mujamala a ciki kan abun da yake ba hakkin ka bane hakki ne na Allah annabi ibrahim ya ce musu innama takabtum min dunillahi awtanan ababan da kuka rike kuke bautar nan gumaka ba su cutarwa ba sa amfanarwa ba su da amfani a duniya ko a lahira mawadda ta bayyana kufin hayatun duniya kuma soyayya da kauna ce ta yi karfi a tsakaninku a rayuwar duniya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd yace sannan ranar alkiyama sashi zai kafirce ma sashi wa yal'anu ba'dukum ba'da sashi zai la'anci sashi duk yadda kake ganin zaka bi wani akan ba daidai ba Allah yace za ku raba gari da shi a lahira kuna so ko ba ku so in ma anan kun daure to dauriyar ba za ta yi a yi tare a lahira ba ko uba ne ka bi shi ba a kan daidai ba wallahi sai kun yi a ware ranar alkiyama sun mayau malkiyamaci ya furu ba'abukun bi ba'abin sashin ku zai kafirce ma sashi wa ya la'anu ba'abukun ba'aba sashi zai la'anci sashi wa ma'awa kumun nar makomar ku wuta wa malakun min nasirin kuma ba ku da wani mataimaki da zai taimake ku ya kubutar da ku daga azabar Allah Allah sai ce fa'amana da hudu Allah ce sai annabi hudu ya imani to yanzu kaga ya karbi imani a hannun babbansa tare suka yi hijira suka fice to Allah sai ya rantsar da annabi lut shi ma sai ya zama manzo shi yasa sau da yawa in an zo kissar annabi lut alaihi salatu wasalam zaka ga ana maganan wannan albashin domin dagar da gwagwarmayar akan tauhidin kusan annabi ibrahim ne ya tinkare ta shi ma ya tinkara gwargwadon abin da ya tinkara to amma abin da ya fi shahara cikin mutanensa shine wannan mummunan aiki da za mu yi magana a kansa jama'a mun fahimta to da Allah ya bashi manzanci sai ya tura shi zuwa ga waɗannan mutane masu wannan mummunan aiki wadda namiji ke neman namiji a kwansa yana daga cikin abin da ya sa galibi in an zo kissar annabi lot za ka ji da wannan ake farawa domin su a kansu aka ɓare wannan iskancin alida ba a taɓa ba ba a taɓa ba a taɓa ba saboda ka sun haɗa waɗansu irin laifuffuka ne ga kafirce ma Allah ga namiji ya nemi ɗan uwansa namiji ga fashi da makami ga kuma yaɗa munanan ayyuka a wajen zamansu a suratul ankabut Allah ya ce walutan idh qala liqaumihi walutan idh qala liqaumihi إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين ولوطا الله يتي هكذا النبي لوط عليه الصلاة والسلام إذ قال لقومه يا يدي يتي ومتاننسا أتأتون الفاحشة yace yanzu kwa dinga zake ma wannan mummunan alfashin ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin wanda dukkan mahalukai dukkan talikai ba wanda ya rige ku ya rigaye ku ko dabbobi ba a taɓa samun su da wannan mummunan aiki ma sabaka kun biha min ahadin min alalamin ba wanda ya rigaye ku wannan mummunan aikin Allah ce daga cikin talikai mutane ne aljanu ne annabi ludi ce yanzu ba za ku bar wannan aiki a innakum lata'atuna rijal yace yanzu kwa dinga zakkewa maza in umu wata qata'una sabil ku dinga fashi da makami wata atuna fi nadikumul munkar ku dinga zakkewa da alfasha a majalisanku kuna zakke wato kuna zakkewa da munanan ayyuka a wuraren zaman idan mutum zai tinkaro wani a cikin su zai iya tashi sai bude tsaraicin sa kaga ga kafirci ga bin maza ga fashi da makami wata atuna fi nadikumul munkar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi lut annabi yace mafi tsoron abinda nake tsoro ma al'umma ta kar su fada annabi yace aikin mutanen annabi lut inna akhwafa ma akhafu ala ummati annabi yace mafi abin tsoron da nake ji kar al'umma na ta shiga ciki annabi ya ce amalu kauni lut abinda mutanen annabi lut suke yi namiji ya nemi namiji annabi ya ce ina tsoron wannan abu ya fada cikin al'umma a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut annabi ya ce Allah ya tsine mawadda yake aikata abinda mutanen annabi da suke aikata ba ko Allah ya tsine ma waɗanda suke aikata abinda mutanen annabi da suka aikata annabi sai da ya tsine musu albarka baki uku a zama ɗaya ka je ka bi yana da wahala ka samu wani laifi da za a tsine wa mutum albarka a kansa annabi ya tsinuwa sau uku a lokaci ɗaya annabi ya ce la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut la'anallahu man amila amala qaumi lut annabi ya ce Allah ya tsine ma wanda yake abinda mutanen annabi lut suke ko Allah ya tsine ma wanda yake aikata abinda mutanen annabi lut suke baki uku shi fa tsinuwa idan aka ce an tsine wa mutum albarka abinda ke nuna kawai Allah ba shi ba ba duk abinda za ka yi alaƙa da Allah alaƙa ce tara idan aka ce Allah ya tsine wa mutum albarka to Allah ya ja layi duk abinda sunansa rahama ko jin kai Allah ba shi ba wannan mutum babu wani ukuba manyarima da Allah zai yi wa bawa mafi muni kamar Allah ya fita harkar mutum ba abin da ubangiji zai maka mafi muni a ce an ɗanɗana ma kuɗa kamar Allah ya ce ba ruwansa da kai to idan aka tsine wa mutum albarka Allah ya tsine mutum ya bashi ba Allah ba Allah bashi to ka kalli misali shi fa shedan shedan da kaga shedan ake cewa shedan iya abin da aka mishi tsire mishi albarka kai ka dubi yadda ya lalace ya walakanta qala fakruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin fa innaka rajim fa inna alayka al-la'nata ila yawmiddin abinda aka ma shedan kenan aka tsine mishi albarka ya tambade irin wannan tambadewa ka dubi yadda ubangiji ya nuna wa shedan gata ka dubi irin gatan da Allah ya nuna wa shedan ba mutum bane ba mala'ika bane aljanni aljanni kana min aljinn Allah ya ce shaidan aljani ne aka ɗauke shi aka sa shi a cikin mala'iku a cikin mala'ikun aka ba shi daraja an girmama shi ko ba a girmama shi amma da ya yi laifi abinda ubangiji mishi kawai ce ka je na tsine maka albarka ya wannan tambaɗe wanda kai kake ma shi ɗan kallon tambaɗaɗɗe to wannan tsinuwar annabi ya yi baki uku wa mai neman maza wato yanzu harka ce illamar rahimalla da yawa da yawa waɗannan manyan mutane da kake gani da yawa ‘yan luwaɗi da yawa ƙungiyoyi ga sunan daban-daban makarantu daban-daban ɗalibai daban-daban babu asara yana daga cikin mafi girman asara a ce za ka je ka bi namiji ɗan uwanka ko mace za ta bi mace ‘yar uwarta ko mace za ta bi mace ‘yar uwarta harka ne da ya fantsama a cikin al'umma ya fantsama a cikin al'umma Allah ya ma goma ta arziki a rayuwa amma ka zaɓi wannan hanyar ita ce hanyar da za ka rayu da ita to annabi ya ce Allah ya tsine ma wanda yake wannan harkar annabi ne ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan tsinuwan ko uwarka ce ta maka ba da ka gama lafiya ko uwar da ta haife ka ne baki uku tana tsine maka albarka balle manzon Allah shi kuma Allah in ya tsinke alaka da bawa to malam shikenan kuma komai ko tunani ko tunani wallahi mutum ya zauna zai tunani sai dai tuno abin da zai cuce shi amma bai sai tuna abin da zai nishi amfani ko tunani ko tunani ya zauna zai yi wallahi duk abin da ya saka sai dai ya saka abin da zai yi baya da shi bai isa ya sako abin da zai yi gaba da shi ga su can waɗansu Allah ya ba da labarinsu a suratul tauba suka kulla abin da za su kulla suka yi munafircinsu suka yi komai da Allah ya yi fushi sai ya tsine musu albarka ai za ka je na la'illam yantahi almunafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka biha illa qalila sai ce malunin Allah ce tsinannu ne
يقذفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أينما أخذوا وقتلوا تقتيلا وقتلوا تقتيلا Allah ya ce tsinannu to tun da aka tsine musu albarkar nan Allah sai ya ja layi da su ba abinda ba su yi na munafircin su ba suka gama wato malam duk abin da ka ji an ce Allah ya tsine mai wallahi kai ne sira ka kiyaye kanka Allah bai wasa da kowa ka duba girman magana ka duba girman magana a ce annabi ya zauna a zama daya ya tsine ma mai wannan aikin baki uku to shi kenan bayan duk sun gama kawo uzurinsu Allah ya ce annabi fa in raja'aka Allahu ila ta'ifatin minhum fasta'dhanuka lil khuruj fa qul lan takhruju ma'iya abadan wa la tuqatilu ma'iya aduwa Allah ya ce ka gaya musu ba ni ba su har abada har abada yaki za a tafi daga kalmar Allah Allah ya ce ka gaya musu har abada addini ba hidima wa addini Allah ya ce bai so su sake har abada wato ka gane sharrin a tsine mutum albarka faƙul lan ta kurju mai iya abadan ka ce musu har abada idan Allah ya yanke alaƙa tsakaninka da mutum Allah ya yanke alaƙa tsakaninka da shi walan tukatilu mai iya aduwa kuma ba za ku sake yakan abokan gaba makiya musulunci da ni ba Allah ya ce har abada lokacin da wasu suka mutu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yazo zai nema musu gafara Allah ya ce istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfir lahum فاغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم Allah ya ce istaghfir lahum yace ma annabi ka nema musu gafara aw la tastaghfir lahum ko kar ka nema musu gafara in tastaghfir lahum 70 marratan in zaka nema musu gafara sau 70 falan yaghfir Allah lahum Allah ce bazan yafe musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake sau 70 Allah ya ce bari na dan dora akan 70 din ko zai yafe musu Allah ya ce sawa'un alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfir Allah lahum أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم Allah ce ko ka nema musu gafara ko kar ka nema musu gafara Allah ce ba zan yafi ba yawwa saboda la'anar Allah ta sauka a kansu to haka ne mata sun fantsama wajen neman ƴan uwansu mata maza sun fantsama wajen neman ‘yan uwansu maza, ai da wannan jarrabawar ta same ka, wanda a ce ba ka bayan ƙasa. Wanda a ce ba ka bayan ƙasa. To, akwai da za ka samu har ɗauka musu mazan ake ana kai musu. Ai, duk abin da kake a rayuwa ya zama asara. goyo da mahaifiyarka ta maka wallahi ta yi goyon wahala ta yi goyon banza to aikin mutanen annabi lut kenan alaihi salatu wasallam Allah ya ce je musu wa'azi ya musu wa'azi ya kiraye su to sai Allah ya ce
ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون
Allah ya ce wa Lutan haka annabi Lut alaihi salatu wassalam id qala li qaumihi yayin da yace wa mutanensa ata'atuna al-fahishata yanzu kwa dinga zake ma wannan alfasha ma sabaqakum biha min ahadin min al'alamin wadda ba wadda ya gabace ku a cikin talikai wajen aikata wannan mummunan aiki innakum lata'atuna rijal yanzu kwa dinga zakke wa maza shahawatan min dunin nisa ku dinga zakke wa maza ‘yan uwanku da sha'awa kuma bayan mata? Bal an tunkahun musulfin, ya ce, Kai, bari kudin nan mutane ne mabarnata, barnanku ta kai iyaka. A wani ku ya ce musu, A ta'atuna zukuranin min al'alamin? وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون أتأتون الذكران من الألم yace yanzu a cikin talikai ku wa maza ɗan uwanku kuke zakewa wa maza ɗan uwanku kuke zakewa wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum ku bar abinda Allah ya halal ya halitta muku na matan ku ku bar mata ku bi maza mace ta bar namiji ta je ta bi mace yar uwarta bal antum qaumun adun yace ku mutane ne yan ta'adda masu ƙetare gona da iri Allah sai ce fa ma kana jawaba qaumihi wa ma kana jawaba qaumihi إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين الله يتي وما كان جواب قومه to amsar mutanensa martaninsu akan wannan wa'azi da ya musu bai kasance ba illa an kalu face kawai cewa da suka yi akhrijuhum min qaryatikum ku fidda lut da wanda suka yi imani da shi daga cikin alƙaryanku innakum unasun yatatahharun domin su mutane ne masu tsarkaka mutane ne da suke tsarkaka wato irin habaicin nan ba e mutane ne su tsarkaka ka ne ba sa wannan abun to su fita su bar mana gari a wani kowane suka mishi kalula illam tantahi ya lutu latakunanna min al-mukhrajin zuwa suka yi suka sani shi suka ce mishi lutu wannan wa'azi da kake idan baka dena ba so zaka bar gari zaka zama daga cikin waɗanda za a fi da su za ka bar gari za ka bar gari Allah ya ba da labari a suratu hud lokacin da ƙarshen al'amarin ya zo kasan shi Allah da kirki da rashin kirki duka akwai wa'adi akwai wa'adi in ka ce alkairi za ka yi akwai iya abin da ake ɗiba maka in ka ce sharri za ka yi akwai wa'adi wannan harka na neman maza da kake yi ko ka bari ko kar ka bari dole za ka zo ka bari kar dai kawai ka bari lokaci ya ƙware maka domin akwai lokacin da ko ka bari Allah ba zai yadda ba zai karɓi ka bari so duka dagar da aka gama ta duk abin da za su yi na baƙaƙen maganganu ga annabi lot alaihi salatu wasalam sun Allah sai ya aiki mala'iku cikin tawagar mala'ika jibril ya je ya yi wa annabi ibrahim bishara na haihuwan annabi isaac daga nan su wuce su je su halakar da su da ba shi kila lokaci ya yi suka je gidan annabi ibrahim alaihi salatu wassalam bai gane su ba suka mishi bayani bayani dai har ya fito bayan sun mishi bishara suka ce za su je su halakar da mutanen annabi lubi ya suratul ankabut qala yace inna fiha luba qala inna fiha luba qalu nahnu a'lamu bima fiha lanunjiyannahu wa ahlahu lanunjiyannahu wa ahlahu إلا امرأته كانت من الغابرين da ya ji maganar halakarwa kanar sai ya ce inna fi haluta ya ce akwai ɗana lutu a garin ƙalu suka ce na hannu a alamu bi man fiya mun fi ka sanin waye da waye a garin lanunajiyar na huwa ahalahu za mu tseratas da shi da duk jama'ansa da suka yi imani da shi in lamra a tabuka na final gabinan sai dai matas domin ita ba ta yi imani ba shikenan bayan sun gama suka wuce suka nufi alƙaryar annabi lut alaihi salatu wassalam ana ce mata sadum sadum lokacin da suka shiga wannan alƙarya ta annabi lut suka nufi gidan annabi lut a gari ana ganin su to shikenan sai wannan fitinan ta tashi ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات Allahu akbar قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما قالوا لنا لقد
في علمت بناتك من ما حق وإنك لنا في لتعلم ما نريد بناتك من حق وإنك لتعلم قال لو ما نريد أن لي بكم قوة قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع فأسر من بأهلك الليل بقطع من الليل ولا يلتفت منكما أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح الله أكبر.
أليس الصبح بقريب Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan lokacin da bakin nan suka isa gidan annabi lut alaihi salatu wassalam yana ganin su si abihim wa dhaqa bihim zar'an sai ya shiga bakin ciki ya shiga damuwa domin ya san rashin mutuncin mutanen gari yana ganin bakin nan kawai sai ya shiga tashin hankali wakala ya ce haza yawmun asib annabi lura ya ce yau rana ce ta bakin ciki da damuwa yau zanga abin da ba na so ya ga mutane masu mutunci masu daraja bai rufe baki ba Allah ce wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi sai ga mutanensa sun zo suna fofoti an zo an yi tunturundo a kofar gidan annabi Lut a suratul hijir ya ce waje a ahadul madinati yasta bishirun aka dinga bisha yawa very good ana ta sanarwa aka zo ana ta murna ana ta murna wa kada haza yau mun asiri ya ce yau rana ce ta damuwa yau rana ce ta bakin ciki waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sa- sayyi'at Allah ce to da makafin haka suna aikata waɗannan munanan ayyuka ka san yau da gobe kan sa mutun ya goge Allah ce to bayan suka fara wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at ƙada sai ce musu haƙula ibanati hunna a faru da ku yi ce musu ganin yaya na mata domin ai kowane annabi uba ne ma al'ummarsa annabi yi aula bil mu'mini na min an fusu yi mu a zuwa juhu ummahatuhum ba ana ce matan annabi iyayen muminai ba ne waɗansu malamai suka ce yana da ‘ya'ya mata ya ce in kuna bukatan aure ku zo in auren hunna a faru lakun su ne mafiya tsarki gare ku fattakullaha yace ku ji tsoron Allah wala tukhzuni fi dhayfi kar ku tozarta ni a gaban bakin yace musu kar ku tozarta ni a gaban bakin alaysa minkum rajulun rashid yaga suna tsaye yace yanzu a cikin ku ba shiriyayye daya da zai bar gunna kalu sai suka ce mishi laqad alimta malana fi banatika min haqqin kai ka san ba mu da damuwa da waɗannan ‘ya'yan kamata da kake nuna ba kai ka san e haka ne duk wadda ya dafe a sabon Allah duk wadda ya dafe man sagir haka Allah ke haramta mishi daɗin halarci yana daga cikin ukuba idan mutum ya zama nemin mata ne mazinaci ne to akan cire mishi sha'awan matan aurensa yana daga cikin hukuma da ake saboda haka za ka samu matarsa ta aure ko matansa na aure duk abinda ake bukata na a ce mace ce da za a zauna da ita haka suke sai ka je ka samu yana bin wata karuwar da mai karamin tunani ma zai bita saboda haka wannan bin haramcin na zina sai ya tafiyar mishi da daɗin halacci haka idan mutum ya fara bin maza to sai a cire mishi kuma sha'awar mata in mace tana bin mace sai a cire mata sha'awar namiji idan mutum ya dake a cin dukiyar haram to duk abin da yake halal ne bai da kima abinsa kalu suka ce mishi laqad alimta ma lana fi banatika min haqqi kai ka san ba mu da wani haƙƙi ba mu da wani damuwa da waɗannan mata da kake nuna mana mu aura wa innaka la ta'lamu ma nuridi suka ce ka san me muke nufi ya sani ko bai sani ba ya sani dama sai da ya koka kafin su ina jin ko suratul hijr ne sai da masu kamishi wani kalu suka ce awalam nan haka anil alami qalu awalam nan haka anil alami suka ce dama ba mu hana ka sauke baki ba awalam nan haka anil alamin dama ba mun ja ma kunne mun hane ka wani daga cikin talikai zo sauka gidanka ba dama ba mun ga maka ba shi yasa alqur'ani na daga cikin waton abinda dole in kana bibiyan qur'ani da tadabburi dole ka yadda zancen Allah ne duk iskancin ɗan iska ƙwar'ani sai zo maka da ɗan iskan da ya wuce wadda shi wannan bai isa irin wannan iskancin ba yanzu ba wa malami ko ustaz ba wa annabi manzo suke gayawa a walamnan haka anil alamin to haka duk kirkin mai kirki ƙwar'ani sai ya zo maka da wani mai kirkin da ko albashi aka maka baka isa kai kirkinsa ba idan kai marowaci ne sai a zo maka da labarin su inna balauna kama balauna duk abin da ka zo da shi idan mai mulki ne mai tsoron Allah sai a zo maka da su annabi Suleiman da su zulkarnaini idan mai mulki ne azzalimi sai a zo maka da su fir'auna da su hamana idan mace mutumiyar kirki ce sai a zo maka da su asiya ita aka ba karkashin fir'auna ta zauna amma ta shiga aljanna idan mace mutumiyar banza ce sai a baka labarin matar annabi nuhu da matar annabi lut su a ƙarƙashin manzanni ba malamai suka zauna ba manzanni amma wuta suka tafi idan ɗa ɗan arziki ne sai a baka misalin ɗa irin annabi ibrahim gidansu ya tashi ya samu kafirci da shirka idan uba idan uba ne mutumin banza sai a baka misalin baban annabi ibrahim wanda ya kafirce idan ɗa ne la'ananne sai a baka misali irin ɗan annabi nuhu alaihi salatu haka alƙur'ani haka alƙur'ani idan mai kuɗi ne maras arziki ga nan kisan a suratul kafi ana aksar minka malan wa a'azzu nafara abokinsa ne sai fara walakanta shi saboda ya samu kuɗi to haka ne walakar sarrafuna fi hadal qur'ani linnas min kulli masal duk abinda zaka dauki izina Allah ce mun buga misali a qur'ani in dai mutum ya karanta alkur'ani ya karanta sunna ya fahimta to duk abin da za ka yi sai dai ya kalle ka eh suka ce mishi awalam nan haka anil alamin dama ba mun jama kunne mun hana ka ajiye wani bako ko wani da zai zo ya sauka gidanka ba ai tun da ka sauke su zaka gani kala sai yace law anna li bikum quwwa annabi nubi yace yau inda ina da karfi da zamu yi buga in buga au awi ila rukunin shadid ko ina da wani wata abun da zai bakin dina wata jama'a ko wani fawa da zai taimake ni ya ce da sayin da ƙarfi na ya kare ai ba ko ko ba ko ne zo gidanka ko takalminsa aka sace sai hankalinka ya tashi bari a ce za a mai wannan cin mutuncin a gidanka ya ce lau an na libikun kowa inda ina da ƙarfi da yau zan tsaya ya ce musu yin da ƙarfi na ya kare au awi ila rukunin shari ko da zan samu wani ɗauki ya ce musu inda ƙarfi na ya ƙare lokacin da manzannin nan mala'ikun nan suka ga hankalin annabi lut ya tashi tun da asifa ai na mutane suka zo ƙalu ya lut sai suka ce mishi ya lut inna rusulu rabbik suka ce mishi mugun mala'iku abu ya yi daɗi wallahi sun ji yana waɗannan maganganun lau an na libikun kowa au awi ila rukunin shadid suka kira shi ya lutu suka ce mishi lutu ina rusul rabbi mu ai manzannin ubangijin ka ne mu mala'iku ne lan yasilu ilaik ba mu ba kai ma ba da su iya ma komai ba kasan duk iskanci akwai karshen sa sai suka ce mishi fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl cikin dare ka kwashe iyalanka da masu imani jama'arka ku fice in dare ya tsara fa asir bi ahlika bi qit'in min al cikin yankin dare ka fice da kai da wanda suka yi imani wala yaltafid minkum ahadun kar wani ya waiwayo duk ragabzar da zaku ji ana yi a garin kar ku waiwayo a suratul hijr yace wattabi adbarahum ka sa su a gaba kai ka tsaya a baya haka tsarin shugabanci yake masu su talakawa su ne a gaba shugaba shi ne a baya amma ana tare hanya ana ɗauke mutanen jiharka kai kana bin jirgin sama su suna bin mota a muna buga misali ko wannan irin children's day da kaga ake yi in an je stadium da sauransu yadda masa bai kamata ya tafi ɗalibansa ba su gama barin wajen ba duk yaransa sai ya gansu ya fidda su sun wuce in tsallake titi ne ba zai tsallake ba sai ya ga duk ɗalibansa sun tsallake sai ya ga duk jama'ansa sun wuce amma gwamna a jirgin sama zai wuce matarsa a jirgin sama za ta wuce ƴaƴansa a jirgin sama za su wuce ƙawayen matarsa a jirgin sama za su wuce abokan ƴaƴansa a jirgin sama za su wuce su kuma talakawansa wani kuɗin motar ma sai ya an cika mishi tukunne ya ɗauki wannan kasadar bin hanya haka Allah ya ce wa tabi adbarakum ka bi bayansu a fita gaba ɗaya illam ra'atak sai dai matarka innahu musibuha ma asabu duk abin da zai same su zai same ta saboda ka in ka gama ta bauɗe ka fita harkanta ita kan hukunci hadda ita inna maw'idahum su time da Allah ya ba mu halakar da su asuba annabi da ya ce to wani asuba ku yi aikinku yanzu suka ce alaisa subhu bi karibi suka ce asuba kan ba ta kusa ba ai an tashi zuwa asuba ne saboda ka gama tattara masu imani ku fita eh a wata sura yace wa qazaina ilayhi dhalika al-amr anna dabira أن ذلك أن دابرها وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين Allah ya ce wa waqadaina ilayhi mun sanar da Annabi Lut alaihi salatu wassalam mun yi hukunci an riga an sa hannu a kansa zalika al'amr na wannan al'amarin halakar da su anna dabira haula'i karshen su kwata kwata maqtu'un musbihin asuba na yi za a dace su shikenan an gama su an gama su inna maw'idahum as-subh wa'adinsu asuba ne alaisa suku bi kari suka ce to asuba kan baya kusa ka bi kawai duk wanda ya imani ka tattaro shi ku wuce ku fita haka annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya tsince duk wanda suka yi imani suka wuce suka fita waɗansu daga cikin malamin tarihi suke cewa sun fita har da matar to sai ta ce a ranta to baƙi sun zo gidanmu mu kuma mun fita a gidan gaba ɗaya mun basu ni ba he na san me za a yi eh to shi kuma dama an gaya mishi duk abun da da ma mutanen garin tare da ita da a yi saboda haka kawai ya fita harkar ita kafir cewa ta yi wa Allah tana komawa Allah ce falamma ko walamma ja amruna ne?
Falamma ja'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayhim hijaratan min sijilin mandur.
Musawwamatan inda rabbik.
Musawwamatan 'inda rabbik. وما هي من الظالمين ببعيد Allah ya ce falamma ja amruna lokacin da al'amarin mu ya zo lokaci ya cika ke kasan shi kuma Allah akwai lokaci eh kulla shay'in kalakanahu bi qadar wa kulla shay'in indahu bi miqdar komai ko zagin Allah kake yi time zai sa eh lokaci zai sa lokaci to yana cikawa falamma ja hakan falamma ja amurna lokacin da al'amarin mai zo ja'alna aliyaha safila Allah ce sai muka mai da garin samanta ya koma ƙasa-ƙasa ya koma saman gari wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandur Allah ce muka yi musu ruwan gasassun duwatsu wadda suke zuba cunkus wannan bayan wannan musawwamatan inda rabbi kun kowa an mai alama kowane dutse akwai wadda zai buga na wani ba zai bugi na wani ba wa mahiya mina zalimin bai bayin Allah ce ba yi da nisa da inda azzalimin makka suke ai gashi mu innakum latamurruna alaihim musbihina wa bil layli afala ta'qilun ace Allah ce ai kuna wuce kuna gani Allah ce to abun ba nisa game da asali Allah ce ma annabi ne fita ya fita to ka duba wannan alfashin ka dubi yadda Allah ke kinta ka dubi hukuncin da aka yi wa masu wannan aikin wallahi malam ka gaggauta tuba zuwa ga Allah ka gaggauta tuba zuwa ga Allah duk abin da ka ji duk abin da ka ji qur'ani da sunna wallahi ba wasa ciki innahu laqawlun faslun wama huwa bil hazal Allah ce babu wasa a qur'ani in ka ji abu kaza ne wallahi yadda ka ji shi nan haka ne yadda ka ji shin nan haka ne to ka dubi laifin ka dubi matsayin laifin ka dubi ukubar da aka yi wa masu laifin wannan ya kamata ya zama izna gare ka in ma ka ɗauki wannan layi dai ba za ka ƙulle ba ba za ka ƙulle ba Allah ya ce fa'an jainahu wa ahalahu sai muka tseratas da shi da iyalansa illan ra'atahu sai matarsa kanat min al-gabirin ita ta kasance cikin wanzassu ma'ana wadda abun ya shafa wannan kuma na nuna maka shi Allah kawai ka bi shi ka bi shi ka bi shi ka bi shi ko ubanka annabi ne in baka bi Allah ba Allah ba zai barka ka bi shi ka bi shi dan annabi nuhu da bai bi Allah ba Allah bai bashi annabi ibrahim babansa da bai bi Allah ba Allah bai bashi annabi lutu da annabi nuhu da matansu ba su bi Allah ba Allah bai basu ba asiya matar fir'auna da mijinta bai bi Allah ba Allah bai bashi ba ka bi Allah kawai ka bi Allah Allah ya ce wa amtarna alaihim matar Allah ce sai muka yi ruwa a kansu wani irin ruwa na azaba shine ruwan waɗannan duwatsu fanzur kaifa kana akibatul mujrimin Allah ce to ka duba yadda ƙarshen mujrimai masu laifi ya kasance Allah ce ka ga yadda ƙarshen yake wato rayuwa inda muna ɗaukan izna da ƙarshen abubuwa to da ya ishe mu wasu duk layin da kake so ka bi akwai wadda ran da zai yi ritaya a ranar za a ɗauki wani aiki yawwa to ga wadda zai shiga aikin sai ya dubi waɗanda suka yi ritaya wannan aikin yaya ake karewa ai kana da abun karatu duk layin da ka ɗauka na kirki ne ko rashin kirki ka ga ƙarshen yadda al'amarin yake shi yasa Allah yake cewa ku yawo a bayan ƙasa kul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatul ladina min qablikum ku yawo a bayan ƙasa ku ga yadda ƙarshen waɗanda suka gabace ku ya kare duk layin da ka ɗauka ka tsaya idan kika ji harkan fim daki to akwai wadda yanzu ta tsufa a harkan fim ki tsaya ki kalli rayuwarta ki ga nasarorin da ta ci ki ga abu yawwa ai yana da kyau haka ne ko ba haka ba haka ne in akwai nasara ki gani to sai ya zama miki izna sai ya zama miki izna duk layin da ka ɗauka akwai wadda suka gabace ka a layin to in kana so ka more ka natsu ka kalli wannan layin yaya ake kare Allah ya muku albarka sai mu kwana anan sai kuma wani sati in Allah ya kai mu sai mu zo mu dora وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك آمين